su mutanen da ba a san su ba akan ka ce kai ko dai mutanen da ba a san su ba ko mutanen da ba bai kai bai fuskance su da magana ba sai kawai ya kawo aka kawo kaurin munkaru kaga wannan shi ma yana nuna ladabi da tarbiyya wajen karɓar bako ko da ba ka san shi ba sannan kuma ubangiji da ya tashi sai aka gina fi'ilin alal maf'ul aka tare fa'ilin aka ce munkaru na waɗanda ba a san su ba bai ce ni ban san su ba ni fa ban san su ba sai ya ce wanda ba a san su ba kaga wannan ya fi taushi akan ka ce ni ban san su ba an gane ku sannan kuma da ya tashi sai ya saɗaɗa sai ya saɗaɗa faraga kalmar raga tana nufin saɗaɗawa na kusa da kaiwa bai san san da ka tashi ka tafi ba sai ya sada da ya tafi gida ya tafi wajen iyaye shiga wajen iyalansa ma'ana a koyi ta yadda sai kawai abinci suka ga an kawo kaga wannan yana nuna girma ba bako ba a jefa shi cikin kunya ba ya kuka ce a kama abinci ko ya ce barare in tashi in kama ku abinci kaga ana in bako mai kunya ne sai ce a a bashi a bashi a bashi ai ba ma bukata a bashi ko ka ce to har gara ma wanda zai ce a abin nan bara a kamu da wanda zai ce za ku ci abinci a kamu to dai shi ba ma tambaya ba kuma san me zai je ba sai ya sada kaga wannan ma yana nuna girmama bako sannan kuma ubangiji ya ce sai ya sada ma'ana shi da kansa ya tafi ba ma'aika ya ba ma'ana shi da kansa ya yi musu hidimar zuwa da kawo abincin bai buƙaci ya zauna da su bai ce a je a kawo musu wannan shi ma yana nuna ya girmama su sannan kuma da ya kawo abin nan sannan kuma ya ce ila ahlihi ya tafi wajen iyalansa ya je ya kawo wanda yake nuna maka dama abincin an tanade shi yana zuwa ɗaukowa yi alamar cewa gida ne da ake karɓar baki ko da yaushe wasu malamai sun ce ya kawo da sashe zuwa abin soyayye saboda suya ta fi sauri sama da dafuwa dafuwa za a baka lokaci amma suya ta fi sauri shi yasa sai ya kama mu soyayye sannan kuma a waccan a can kuma ubangiji yace bi ilmin sami wato dan marayi wanda yake da mai wato galibi dabbar da take da kiba take da lafiya take da mai wannan an aje ta ake yi domin ya zama na an yi jari da ita amma sai ya ɗauko mafi tsadar abin da yake da shi ya yanka musu kaga wannan shine gaya wajen karrama bako sannan kuma da ya tashi bai kawo musu rabi ba ko ya ce to tunda kuma kuma gida ai kuna sha'awa ko to ku yanki sai zo musu da gaba ɗaya dan bare ku ci ku rage in ku rage su gida ta ci wannan kaga yana nuna tamamul karami sannan kuma bai kawo musu rabamme ba sai ya kawo musu wanda yake kosashe sannan da ya kawo musu kuma fakon rabahu ilai sai ya matsa musu da shi kusa bai aje ne sai ce ko ga abinci kan an kawo ku je ku ci sai ya dau abincin ya kai musu har inda suke kaga wannan gaya wajen karramawa ki sannan kuma shi da kansa ne ya kai bai ce da hadimi ba ko mai aiki a kai masa abinci shi da kansa bayan ya ji ya dauko da kansa kuma shi da kansa ya kai har gurin da suke kaga wannan yana nuna gaya wajen farar sannan ce ala ta kulun da ya ga alamar kamar ba ce ba za ku shin ba za ku ci ba kaga wannan ya fi taushi a harshe sama da yace ku ci ku ci abinci mana ba za ku ci ba ne me zai hana da za ku ci ba kaga akwai tausasa magana wato kamar kamar kamar ka ce mutum bismillah kaga ya fi ce ci abinci ya fi sau ya fi abin nan ya fi ka ce ci mana ci mana an ce bismillah ne sannan da ya ga da ya ga alamar cewa hannunsu baya kaiwa ga abin nan bai nuna musu ya firgita da su ba kasan mutum ya kawo ku musamman su a wancan lokacin ba ko ya zo ka kawo masa abinci kici alamar cewa bakon na ya zo da shari ya zo da shari domin in har ya ci abincin ka to ma'ana ba da sharri ya zo ba yana jin kuma ka karrama shi shi ma zai maka goma ta arziki amma in ya ki cin abincin ka ma'ana ya zo da mugun nufi baya son ma ka yi abin da zaka ce sai da nayi masa kaza da kaza sannan yi min kaza baya son a ce ka yi masa wani alheri ba to tun da ya ba su abinci ya ga sun kici shi ne sai ce shi ne sai Allah ce fa au yasa minhu sai ya ji tsoro amma kuma bai fito kai tsaye ba ya nuna musu ya ji tsoron amma sun fahimta ya ji tsoron to shi ne suka ce da shi lati kada ka ji tsoro to a nan sai suka fito masa da hakikalin ko suwa ne su mala'iku ne ubangiji ya tura su zuwa ga ga mutanen annabi lutu shine Allah ce falan ma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahum da ya ga hannunsu ba su kaiwa ga ba su kaiwa ga abincin nakirahum sai ya nuna bai gane sai ya sai ya nuna bai gane su wa awjasa minhum khifa har kuma ya ji tsoron su suka ga alamar tsoro tare da shi qalu sai suka ce la kada ka ji tsoro inna ursilna ila qaumin lut mu an aiko mu ne zuwa ga mutanen annabi lut وامرأته قائمة وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب نعم قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب نعم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد
Allah ya ce wa imra'atuhu qa'imatu matarsa na tsaye fa dhahikat sai ta yi dariya jin cewa an yi an yi bushara za a je a halaka mutanen annabi annabi Lut saboda sun cika gari da fasadi sun cika gari da barna al'amarin su ya tsawwala ya tsananta tana jin cewa ai zuwa za a yi a halaka su sai wannan ya sa mata fari- farin ciki sai ta yi dariya jin ta yi dariya fa basharna sai muka yi mata bishara wannan ita ce bisharar da suka zo da ita ga Ibrahim da Allah ya faɗa a farkon ayar wala qad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra shikenan sai sai musu bishara sai suka yi mata bishara bi ishaq cewa za ta haifi da ishaq wa min wara'i ishaq yaqub kuma bayan ishaq ma shi ma zai haifi yaqub to kaga wannan gayar bishara kenan tana cikin yanayi na ɗaya ba kauna ba ta sa rai tana ga ita ba karara ce ga kuma shekaru mijinta ma ga shekaru an fitar da rai kawai ta Allah ake jira ta zo a mutu babu magaji to shikenan sai ga sai ga bushara ta zo aka yi mata bushara kuma ma aka ce da ita shi ɗan da kika haifa shi ma zai haifa zai yi jika kaga wannan bushara biyu kenan an mata bushara za ta haifi ɗa kuma ɗan zai rayu har ya haihu shi ma domin galibi wanda suka kai irin wannan shekaru sukan haifi ɗaya ne da watakila ma da sau tari ba su rayuwa sukan zo langa-langa haka a duniya sau tari ba su rayuwa to dan kanta da cewa a ta haihu ɗin ba ai ba mamaki kuma ya mutu sai aka ce a a zai rayu kuma har ya yi aure kuma har shi ma ya haifi jika kaga kaga kamala wajen bushara kenan قالت يا ويلتى تتي يا ويلتى يا ويلتى أعلد وأنا أجوز تتي يا كيتونة ينبغا غيره إلى tsohuwa وهذا بعلي شيخا wannan kuma mijina gashi alhalin yana tsoho kuma duk da haka muhalli inna hadha la shay'un ajib lalle wannan abu abu ne mai ban mamaki a ce a hakan yadda muke ni dai tsohuwa ce kuma ba karara sannan in haihu sannan kuma ga mijina shi ma tsoho ne kuma a ce mun haihu ta ce abin da mamaki inda Allah a suratul zariyat ubangiji yake ga mana fa akmalat imra'atuhu fi sirratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim mata su tazo tana ƙara tana ihu ta ji abin abin ya daure mata kai ai za ta haihu ta zo tana ihu ta mari fuskarta ta ce a juzun akil ni fa tsohuwa ce wacce take bakarara wato bayan tsohon kuma gashi ba na haihuwa to shi ne suka ce kar ta yi mamakin wannan qalu ata'jabina min amrillah yanzu kya yi mamakin al'amarin ubangiji al'amarin ubangiji in ya ga dama ya haifi ɗa daga gare ku kuna tsofaffi a ba abin mamaki ba ne ba shi ya halicci adamu ba daga babu daga taɓo aka halicce shi aka halicci hawa'u daga gare shi aka halicci adam abin da aka halicci annabi annabi isa alaihi salam daga uwa ba uba to kuma ku ga ku ga ki ga shi kuma ka kasa halittar ɗa daga wajen ku ai ba za a yi ba za a yi jima makin al'amarin ubangiji ba ata'jabi min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahamar ubangiji da albarkatunsa su tabbata gare ku ku iyalan wannan gida innahu hamidun lalle ubangiji hamidun wanda ake gode masa ne bisa ni'imominsa majidun kuma wanda yake da girma ne ubangiji yayi wa wato annabi ibrahim bushara da samun ɗa daga matarsa wacce take sara wacce take bakarara kuma zai masa bushara da cewa ɗan zai rayu kuma ubangiji har ya samar da annabi ishaq daga tsatsansa ya kuma ubangiji kuma ya rufe wannan bushara ta bakin mala'ikunsa da yi musu addu'a cewa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait to rahmar ubangiji da albarkatunsa su tabbata gare ku mutanen wannan gida za mu yi magana akan wannan aya ta ƙarshe insha Allah domin ma'anar rahmatullahi da kuma barakatu mun ga rahma an kawo ta da sigar Ibrahim amma barakat kuma sai ta zo da sigar jannah sannan kuma ubangiji ya ce ahlul bait wanda su wane ne ake nufi da ahlul bait ana nufin matarsa ko ko ana nufin 'ya'yan nasa wannan shine abinda za mu ƙara bayani akan ayar Allah ya kai mu gobe wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الجزاء أن يطلب الدعاء قال تعالى عمن أثنى عليهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والدعاء جزاء كما في الحديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه وكانت عائشة إذا أرسل إذا أرسل إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله وقال بعض السلف إذا قال لك السائل بارك الله فيك فقل وفيك بارك الله فمن عمل خيرا مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبيا أو رجلا صالحا أو ملكا من الملوك أو غنيا من الأغنياء فهذا العامل للخير للخير معمور بأن يفعل ذلك خالصا لله يبتغي به وجه الله لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره لا من نبي ولا رجل صالح ولا ملك من الملائكة فإن الله أمر أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل فلا يقبل من أحد دينا غيره قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وكان نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام قال نوح وأمرت أن أكون من المسلمين وقال عن إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقالت السحرة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وقال عن الحواريين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ودين الإسلام مبني على أصلين أن نعبد الله وحده لا وحده لا شريك له وأن نعبده بما شرعه من الدين وهو ما أمر وهو ما أمرت به الرسل أمر أمر إيجاب أو أمر استهباب فيعبد من كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين وكذلك شريعة الإنجيل
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتي لرانر لتنم شاشد قوات الرجب هجرة مائكي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة أليه الأشرين لتقل وأنكما shi da ya daidai da talatin ga watan bakwai shekara ta miladiya dubu biyu da bakwai a darasinmu na nawa na ashirin da ɗaya a cikin wannan littafi mai suna ƙa'idatul dalila fi tawassuli wal wasila wallafar shaikhul islam ahmad ibn abd halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi wanda ya rasu hijira tana da 728 مالا هنا سوى ومن الجزاء أن يطلب الدعاء قال تعالى عمن أثنى عليهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والدعاء جزاء مالا هنا من مغنى أكن سوى باين الله musamman manya-manyan sahabbai galibinsu ba a san su da su tambayi wani abu ba a gurin wani mahaluki ba Allah in banda tambaya ta addini tambaya ta ilimi to da wuya ka samu wani babba daga cikin sahabbai ya tambayi wani abu daga gurin wani in ba daga gurin Allah ba yace shi yasa da wuya ka samu sayyidina Abubakar ko sayyidina Umar sun roƙi annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu hatta addu'a sukan yi roƙo ne ga dukkan al'ummar musulmi amma ba ga kawo su kaɗai ba ya ce sai abubakar wanda shi ne mutum na farko a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wajen martaba da daraja Allah maɗaukacin sarki ya yabe shi da cewa yana ciyar da dukiyarsa ba wani wanda yake da wata ni'ima a wajensa tujza wacce ake saka masa da ita ko ake sakan kawa a kanta illa ibtigha wajhi rabbihil a'la yana yi ne kawai dan neman yana yi ne kawai dan neman yardar ubangijinsa wala sawfa yarda kuma lalle da sannu zai samu yardar ubangijin nasa sai ka sayyidina abubakar yana ciyar da dukiyarsa ba komai yake bukata ba sai yarda ta ubangijinsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda aka sani a tarihi bai ɗauki sai da abubakar a matsayin wanda ya riƙe shi ba ko ya ciyar da shi saboda ba ya da shi saɓanin abin da ya kasance dangane da sayyidina ali sayyidina ali annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya riƙe shi ya sanya cikin iyalansa musamman lokacin da fari ya auka wa maka kakan abin nan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam abu talib yana buƙatar wanda za su taimaka masa a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da al-abbas wato dan uwa abu talib baffan annabi sallallahu alaihi wasallama suka ɗauki wasu daga cikin ƴaƴan abu talib manzo sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki aliyu ya sanya shi cikin iyalansa yana ciyar da shi al'abbasu shi kuma ya ɗauki aqilu ya sanya cikin iyalansa ya ɗauki ja'far ya sanya cikin iyalansa yana ciyar da shi to kaga ashe kenan wancan aya ba tana magana bane akan sayyidina ali kamar yadda wasu ke faɗa sayyidina ali akwai wata ni'ima ta duniya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa sabanin sayyidina abubakar sannan sayyidina ali shi ba ya da wata dukiyar da zai bayar ya ciyar a wannan lokaci sai dai a ciyar da shi sabanin sayyidina abubakar shi ne ya ciyar da dukiyarsa a wannan lokaci shi ne ya yanta bayan da su ake gallaza musu uquba suke ganin wahalhalu a hannun kafirai shi ne ya saye su ya yanta su suka zama yaya duk sayyidina abubakar shi yayi wannan da dukiyarsa gashi kuma Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyin wanda yake kuzu kwarzantawa ya sifanta shi da cewa allazi yu'ti malahu yatazakka kuma wannan sura bil ittifaq malamai dukkanin su sun hadu babu sabani tsakankanin su kan cewa wannan sura ta sauka ne a maka a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta maka ba a madina ba balle a ce ai lokacin sayyidina ali yayi kudi a a wannan ayoyin sun sauka ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana maka bai yi hijira ba kaga kenan waɗannan ayoyi sun fi tafiya daidai da irin sifofin sayi da abubakar da aka san shi da su lokacin rayuwarsa ta maka to shi ne ibn taymiya ya kawo mana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da suke nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa babu wani cikin sahabbansa wanda yake da ta cewa a kansa in ba sayyidina abubakar ba shi ne amannun nasi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ne yake da ta faɗa shi ne yake da ta cewa domin shi ya ciyar da dukiyarsa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ga wannan da'awa shi ne ma yake cewa min aljaza'i yana daga cikin sakamako idan ka bayar ka ce amma addu'a to kamar an sakan ka maka ne hatta irin wannan sai da abubakar baya nema wa ma lahu abin nan وما لأحد إنه من نعمة تجزى babu wani wanda yake da wata ni'ima da wani abu sayyidina abubakar yake da akwai wata ni'ima da wani yayi masa to jiza da ake sakankawa a kanta babu babu ita don haka sayyidina abubakar duk abin da zai bayar ba ma ya bayarwa ya ce gashi ku yi min addu'a baya wannan domin ka ce a yi maka addu'a kamar an sakanka maka ne akan abin da ka bayar. قال تعالى أمن أثنى عليهم ga abin da Allah yake faɗa game da mutanen da ya yabawa Allah ya yaba musu yace inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura muna ciyar da ku ne dan Allah kawai ba ma buƙatar wani sakamako a wajen ku ba ma buƙatar godiya ko na gode ba ma buƙata ku ce mana wadda'u jaza'u addu'a kuwa abin da sakamako ne domin Allah ya zo a cikin hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa man asda ilaikum ma'rufan fakati'uhu wanda duk ya muku alkhairi to ku yi masa tukwici fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta ta'lamu annahu qad kafa'tumuhu idan ba ku da abin da za ku bashi tukwici to ku yi ta yi masa addu'a har ku ji a ranku ce yanzu kun yi masa hukuncin da ya kamata ku yi masa kaga ashe addu'a kamar jaza'u kamar sakamako ne kake bayarwa na ga wanda ya maka alkhairi wa kanat aishatu radiyallahu ta'ala anha idza arsalat ila qaumin bi sadaqatin sai da tuna aisha ta kasance yayin da take yayin da za ta aika ma wasu mutane da sadaka taqulu lir rasuli takan ce wa dan aikan isma ma ya da bihi ka saurari irin abin da za su roƙa mana Allah da shi ma ya da bihi lana ka saurari abin da za su yi mana addu'a da shi hatta na da'uwa lahum bi misli ma da aulana in sun yi mana mu ma mu yi musu irin wannan addu'a wa yabqa ajruna ala Allah ya zama ladan mu ya wanzu ya zama ladan mu tatacce ba tare da sun zaftari wani abu daga cikin ladan mu ba idan sun yi mana addu'a Allah ya saka musu Allah ya ba su gidan aljanna Allah ya yafe wa iyayensu a gaya mana sun faɗa haka mu ma mu faɗa musu haka sai Allah ya saka muku Allah ya gafarta ma iyayenku sai ya zan ladan mu yana dan ba tare da wani abu ya taɓa shi ba wa qala ba'd salafi wani daga cikin magabata na kwarai ya kasance idza qala lahu as-sa'ilu idan ya ba wa mai roƙo mai bara ya ba shi wani abu na taimako mai roƙon nan mai baran nan ya ce da shi barakallahu fika Allah ya maka albarka ɗan nan ya ce idan mai bara ya ba ka ba shi ya ce maka wannan ya ce faƙul kai ma sai ka ce wa fika barakallahu wato ka mayar masa kwatankwacin abin da ya baka don kada ya zan ya rage maka wani abu na lada ka samu ladan ka cikakke ya yi maka addu'a kai ma sai ka yi masa kwatankwacin abin da ya maka faman amila khairan ma al makhluqina ibnu taymiya yace wanda ya alkhairi tare da makhluqina ababan halitta sawa'un kana al makhluqu nabiyan aw rajulan salihan sawa'un wannan da yawa alkhairin annabi ne ko mutum ne na kwarai aw malikan min al muluki ko wani sarki ne daga cikin sarakuna aw ganiyan min al-aghniya ko wani mawadaci ne daga cikin masu wadata fa hadha al-amilu lil khair ma'mur bi an yaf'ala dhalika khalisan lillahi to wannan da ya aikin alkhairi abinda shari'a take umarta sa da shi shine yayi wannan aiki na alkhairi dan Allah kadai yabtaji bihi wajha Allah yarda Allah kawai yake nema cikin wannan aikin la yaqlubu bihi min al-makhluqi jazaa'an ba yana yin wannan alkhairi ba ne don a sakanka masa wala du'a'an ko a yi masa addu'a wala gairahu ko kuma wani addu'a ya bayar ne kawai yana jiran ranar gobe kiyama Allah ya bashi ladan ba ya bayar ba ne don ka sakanka masa da wani fiti yana so ka ce Allah ya karba Allah ya sa ka gidan alja'a duk ba don wannan yayi ba shi yarda Allah yake nema kawai in ya samu yarda Allah wanda ya ishi shi لا من نبي ولا رجل صالح ba a buƙatarsa da ya nemi wani sakamako ko wata addu'a ko wani waɗannan a gurin wani annabi ko wani mutum na ƙwarai wala malakin min mala'ika ko wani mala'ika daga cikin mala'iku fa inna Allah amara al-ibada kullahum an ya'buduhu mukhlisina lahu din dukkanin bayi Allah ya umarce su da su bauta wa Allah suna masu tsantsanta wannan bautar gare su yi da tsantsa ga Ubangiji ba tare da sofa da bukatuwa zuwa ga wani mahaluki ba. Ibn Taymiyyah ce wa haza huwa dinul Islam to wannan kuma shi ne addinin gaba daya ka yi abu dan Allah tsantsa ba tare da kana da wani wata bukata taka ba ta duniya bukatar ka kawai ka samu yarda Allah bukatar ka kawai ka samu tsira ka samu kubuta a gurin Allah wannan shine tsantsan addini din wanda Allah madaukakin sarki ba asallahu bihi al-awwalina wal akhirina wanda da shi shi Allah ya aiko ya aika zuwa ga mutanen farko shi ya aiko zuwa ga mutanen ƙarshe bilan rusuli daga cikin manzanni shi ya aiko da manzanni da shi daga cikin manzanni na farko da wanda suka zo daga baya fala yaqbalu min ahadin dinan ghayrahu Allah baya baya karbar wani addini in ba addinin musulunci ba qala ta'ala Allah yana cewa wa man yabtayi ghayra al-islam dinan dukkan wani wanda zai nemi wani addini ba musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a karbi wannan addinin daga wajensa ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin shi a lahira yana daga cikin tababbu hasararru وكان نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر أتباع الأنبياء عليهم عليهم السلام على الإسلام. النبي نوح ده النبي إبراهيم ده النبي موسى ده النبي عيسى المسيح da sauran mabiyan annabawa gaba ɗaya dukkaninsu sun rayu ne sun kasance akan musulunci ba akan wani addini ba sunansu musulmi addininsu musulunci wannan mas'ala ce wanda ake da kauli biyu a cikinta shin ana kiran dukkan al'ummomin da suka gabata da suna musulmi kira al'ummar annabi ibrahim da musulmi al'umma annabi musa annabi isa duk ana kiransu musulmi ko kuwa a'a wannan al'umma ita kadai ce allah maɗaukakin sarki ya keɓance ta ya fifita ta da wannan suna na musulunci wasu malaman suka ce kowace al'umma da Allah ya aiko mata annabi ya wannan annabi ya kirawo ta ne zuwa ga musulunci kuma sunan wannan al'ummar musulma musulmar al'umma wasu kuma suka ce a'a ai wannan al'ummar ita ce kadai Allah ya keɓance da wannan suna na musulmi in banda annabawa su kadai ne su ma suka samu wannan suna amma duk sauran mabiya annabawa suna da sunansu yahuda sunansu yahuda da sara sunansu da sara amma ba za a kirawo su da sunan musulmi ba a wancan lokaci to wasu suka rinjayar da wannan kauli na farko wasu suka rinjayar da kauli na biyu musamman su yi ma har littafi ya yi kacokam ko risala ya yi kacokam don ya kafa hujja akan cewa ismul islam min khasa'is hadhihi al-umma wato suna na musulunci yana daga cikin abin da wannan al'umma take banta da shi هو سماكم المسلمين من قبل cewa annabi ibrahim shine ya kirawo mu musulmi to gabanin haka kenan ba a kiran al'ummar da ta gabata musulmar al'umma yace kuma duk inda ayoyin da suka zo suka suranta kamar akwai wasu musulmi ba da ba ba ba wannan al'ummar ba to ana nufin annabawa ne ko su waɗannan annabawa da wasu daga cikin mabiyansu wanda daga baya Allah ya ba su annabi risala yayi yana yi ma wani raddi ya ce wani ya masa inkari akan wannan kauli ya ce to wannan mai masa inkari din jahili ne bai san abin da yake ba to inda ya san abin da yake ba zai masa inkari ba dan me zai masa inkarin maganar da dama akwai ta malamai biyu sun yi malam an samu sabani tsakanin malamai shi bai ma san me malamai suka faɗa ba akan wannan maganar saboda ka wanda ya nuna jahilcinsa ya nuna shi muƙallidi ne muƙallidi ba da ta cewa idan aka zo batun kawo hujjoji kafa hujjoji kafa dalilai muƙallidi ba da ta cewa muƙallidi abin da ya kamata kawai ya yi shiru in ya ji an faɗi magana ya maimaita abin da aka faɗa amma kada ya ce zai tsaya a yi ja'in ja da ya dai yi maganganu masu zafi su kwarai da gaske ya yi ta kokarin kuma kawo ayoyin da wancan ya yi hujja da su ya rushe maganar cewa akwai wani wanda yake wata al'umma da aka bata wannan suna na musulmi in ba wannan al'ummar ba kamar yadda Allah ya keɓance wannan al'umma da yin da alwala saɓanin sauran al'ummomi su annabawansu kawai aka keɓe da yin alwala wannan a yadda shi ya nakalto a yadda ya rubuta da ba wani dalili ya kawo na alkur'ani ko hadisi ingantacce ba ya yi ta kawo wasu maganganu daga daga ka'abul ahbar wa ibn munabbih da sauransu waɗanda duk akwai ta cewa akan to za mu ga ana ibn taymiya kamar yadda mun taba tattauna wannan mas'alar ga waɗanda suke bin karatun mu bi na fahimta suna rike abin da muke faɗa a lokacin da muka yi darasin al'ubudiyya wannan mas'alar ta zo mun kuma yi magana a kanta a nan ibn taymiya yana tare da da masu cewa dukkanin annaba da Allah ya aiko ya aiko su da musulunci don haka dukkan al'ummomin da suka yi imani da waɗannan annabawa suna kan musulunci abin da yake cewa kenan to shine ya kawo cewa wa kana nuhu wa ibrahim wa musa wa isa wa sa'iru asba'il anbiya alaihim assalam ala al-islam kaga shi yana dauke yana tafiya akan ra'ayi na farko da yake cewa wannan suna suna ne na dukkanin annabawa da waɗanda suka yi musu biyayya waɗanda suka yi imani da su ba wai wannan al'umma ce kawai aka keɓance da sunan musulmi ba qala nuhu ga abin da nuhu yake cewa wa umirtu an akuna min al muslimina annabi nuhu yake an umarce ni an umarce ni in kasance daga cikin musulmi daga cikin musulmi ma'ana waɗanda suka miƙa wuya ga Allah suka yi imani da Allah yudi ya ce minal musulmi da anan abin da ake nufi irin ire-irensa annabawa Allah ya umarci shi ma ya zama akan tafarki ire-irensa annabawa wa qala an ibrahim annabi ibrahim Allah ya faɗa game da shi yace wa man yarghabu an millati an millati ibrahima illa man safiha nafsa ba wani wanda yake fatan yake kwaɗayin kaucewa hanyar annabi ibrahim sai wanda ya wawatar da kansa ya zama wawan ƙarfi da yaji wala qad istafainahu fid dunya haqiqa mun zaɓi annabi ibrahim a nan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lalle shi ranar gobe kiyama yana daga cikin mutane na kwarai in qala lahu rabbuhu aslim yayin da ubangijinsa yace ka musulunta ka karbi musulunci ko ka shiga musulunci ko ka bi kauya qala aslamtu lillahi rabbil alamin yace na bi kauya ga Allah ubangiji ubangijin halittu gaba daya wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu nabi ibrahim yayi wasiki da wannan musuluncin da ƴaƴansa haka nan annabi yaqubu shi ma yayi wasiki da wannan musuluncin da ƴaƴansa suka ce ya bani ya inna allaha astafa lakum ad-din annabi ibrahim da annabi yaqub kowa daga cikin su ya ce wa ƴaƴansa ya ku ƴaƴana Allah ya zaba muku wannan addinin fala tamutunna illa wa antum muslimuna kada ku kuskura ku bar duniya fa sai kuna kan musulunci kuna musulmi yudi yace anan ana nufin annabawa daga cikin su wa qala musa musa yace ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin annabi musa yace ya ku mutane na kaga kaumin sa gaba daya ya kira ko yace ya ku mutane na in kuntum amantum billahi har idan kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu to ku dogara gare shi shi kadai in kuntum muslimina in har kun kasance musulmi yudu yace yana nufin annabawan cikin su wa qalat as-saharatu to kuma ga sahara wa qalat as-saharatu rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimina to nan fa kuma sahara din annaba suka zama daga baya wa qala yusuf tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin wato ma matsafa suka ce ya ubangijinmu afrik alaina sabran ka sanya mana ka kinsa mana haƙuri da juriya da jajircewa wata waffana musulmi da ka karɓi rayukan mu muna musulmi wa qala yusuf annabi yusuf shi ma yake cewa tawaffani saura wacce take kunshe da shiriya take kunshe da haske ya qumu bi hannabiyyu allazina aslamu annabawa waɗanda suka musulunta suke hukunci da ita lillazina hadu ga waɗanda suka ce sun tuba wa qala anil hawariyina Allah ya faɗa game da hawariyawa وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون حواريا وسكتي من إيماني آم أن آمنوا بي أن النبي إيسا وحواريا كوي إيماني دني وبرسولي الله الله من أخشي سلكيجا وحواريا سوى في إيماني دشي وبرسولي لمن زلت شيني النبي إيسا قالوا سكتي آمنا من إيماني واشهد بأننا مسلمون كي شيدا cewa mu musulmi ne nan ba ya ce hawariyawa ana nufin annabawa to ku za ku yi hukunci duk waɗannan ayoyin gaba ɗaya idan wani gurin annabi ne wani gurin kuma jama'a gaba ɗaya ya kirawo saboda ka ibnu taymiya ma baya hikayar wani kauli in ba wannan ba duk littattafansa in ka zo za ga wanda yake hikaya baya hikayar wani kauli ودين الإسلام مبني على أصلين kuma shi addinin musulunci an gina shi ne akan shikashikar guda biyu manya-manyan shikashikar waɗanda su ne jigonsa anna abuda Allah wahdahu la sharika lahu jigo na farko mu bauta wa Allah shi kadai kada mu gama shi da wani cikin bauta wa anna abudahu bima shara'ahu min ad-din jigo na biyu kuma mu bauta shi da abin da ya shar'anta na addini na farko yanzu shi kadai za mu yi wa bautar na biyu kuma ya zama shi ne zai bamu tsarin yadda za mu yi bauta ɗin waɗannan jiguna guda biyu a kansu ne aka gina addinin musulunci wa huwa ma amarat bihi rusul shi ne abinda abinda manzanni suka yi umarni da shi amra ijabin umarni na wajabci aw amra istihbabin ko umarni na mustahabbi umarnin da bai kai wajabci ba fa yu'badu fi kulli zamanin bima amara bihi fi zalika zaman ana bautawa Allah a kowane zamani da abin da ya yi umarni a bauta masa da shi a wannan zamanin wato shari'a takan sha bambam jigo na farko baya canzawa shi ne bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da yi masa tarayya ba dukkanin annabawa sun yi tarayya gaba ɗaya akan wannan jigo jigo na biyu shi ne a bauta wa Allah da abin da ya shar'anta akan iya samun bambanci tsakanin shari'ar annabi Musa da shari'ar annabi Isa da shari'ar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wasu abubuwan an shar'anta su a wannan shari'ar an shafe su a wata shari'a din a nan ana iya samun bambanci kowace al'umma Allah ya umarci ta bauta wa Allah da abin da ya shar'anta mata a wannan zamanin nata فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين يعني شريعة التوراة تزم شريعة شيء تكي أيكي wanda suka yi aiki da ita a zamanin wannan ta musulmi ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake ya hukumu bi haddabiyyun allazina aslamu annaba wanda suka zo cikin annabawan banu Isra'ila waɗanda Allah bai ba su littafi ba suna yin hukunci dai da attaura ba kowane annabi bane Allah yake ba shi littafi sabo wani annabin Allah yana aiko shi ya kuma umarce shi ya yi aiki da littafin annabin da ya gabace ba tare da an ba shi sabon shari'a ba musamman annabawan banu Isra'ila da dama sun yi hukunci ne da attaura kamar annabi Dawud annabi Suleiman dukkaninsu ba a ba su wasu littattafai masu zaman kansu ba na hukunce hukunci duk da an ba wa annabi dawud zabura amma kamar yadda muka ɗan zabura ba ta kunshi hukunce hukunce ba abinda zabura ta kunsa addu'o'i ne da zikirai da tasbihi da sauransu saboda suna hukunci ne da da littafin a taura shi ne ma'anar yahkumu bi haddabiyyuna allazina aslamu to wannan annabawa suka zo suka samu attaura kuma attaura Allah bai shafe ta da wani littafi ba suka ɗauke ta suka yi aiki da ita to sun zan musulmi saboda sun yi aiki da abin da Allah ya shar'anta a zamanin wa kadhalika shari'atul injil haka nan shari'ar injila duk wanda suka zo suka same ta a lokacin ta ba a goge ta ba suka aiki da ita to musulmi ne a za a kirawo su da wannan suna don haka sunan musulunci bai takaita ga wannan al'umma ba dukkanin al'ummomin da suka gabata waɗanda suka yi imani da annabawa da manzannin da Allah ya aiko musu to musulmi sunansu
وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام والعدول عنها إلى الصخرة خروجا عن عن دين الإسلام فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين كما قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة من القرب الواجبة والمستحبة كالإيمان بالله ورسوله والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال هو معمور بأن يفعله خالصا لله رب العالمين لا يطلب من مخلوق عليه جزاء لا دعاء ولا غير دعاء فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء لا دعاء ولا غيره وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب بل ولا يستحب إلا, إلا في بعض المواضع ويكون المسؤول مأمورا بالإعطاء قبل السؤال وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول أولى بذلك صلى الله عليه وسلم فإنه أجل قدرا وأغنى بالله عن غيره فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك ومسألة إيذان المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذا فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به كما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء ولهذا لم تجر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون, بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء وليس كذلك الأبوان فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب كما قال في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب أمر وترغيب وليس بطلب سؤال فمن ذلك أمره لنا أمره لنا بالصلاة والسلام عليه فهذا قد أمر الله به في القرآن بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما
ابن تيمية يكي وكذلك في أول الإسلام هكذا أفركم مسلمتي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس يا يد النبي صلى الله عليه وسلم يكسن ينا ينسلر سزوى بيت المقدس معنا ينا فستنتر بيت المقدس يا يد ذي يصلى كانت صلاته إليه من الإسلام ويفستنت بيت المقدس ya yi sallah zuwa gare shi a wannan lokaci yana daga cikin musulunci walamma umira bi tawajjuhi ila al-ka'bati kanat as-salatu ilayha min al-islam yayin da aka ce to ya fasa duban baitul maqdis ya dawo ya dubi ka'aba yayi sallah ya bai da ka'aba al-qiblar sa maimakon baitul maqdis